بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم وردد لأصل ثانيا لينا كل فقيمة سير قويمة نسب وسيز في إيد نعم تسب وسيز في إيد ويد وحتم للجمع من ذا مات لتسكير ألم والألف الثاني المزيد يجعل واو كذا ما الأصل فيه يجهل وكم من المنقوص في التسجيل ما لم يهو غير التاء ثانيا كما الثالثة
نعم ثالثا كما ومن بترخيم يسج- يسجر الكتب بالأصل كالعدف يعني ال- خلق غيبي عن المئتفى نعم نعم وردود العسل وردود هكذا كجوير لأصل كأصلي ثانية كجوير ثانيا نبيو لينا wanda yake kuma na biyun ya zama harafi ne na lini نعم نعم قليب kulib da ya zama ka juya shi a juya shi نعم da aka juya shi daga baran asalin nasa da ya koma wani abu daban نعم yana magana ne har ila yau dai muna magana akan zancen tasgiri tasgirin kuma idan ya zama na cewa na biyu daga cikin suna wanda kake son za ka saggara sai ya zama na biyu daga cikin harafin hurufun lili ne نعم
to wajibi ne a- a yi raddin sa zuwa asalinsa ya koma asali sai a duba yanzu harfin lili din nan menene asalinsa asalin nasa wawi ne shikenan sai a mai da shi wawi yanzu misali kimatu kimatu نعم asalin yadin nan da asalin tawawi ne ko نعم yanzu to idan za ka yi tasgiri sai ka dawo da yadin nan sai ka dawo da wawan sai ka ce kuwai matu kuwai matu sai ka dawo da shi an gane ko haka na idan asalin kamar misali yanzu babu ne babu kaga ba ba ne sai ka ce kuwai shi ma sai ka dawo da wawan tun da wannan alifin asalinsa harfi ne nan asalinsa wawi ne sai ka ce kuwai haka na idan asalinsa ya nema sai ka mai da shi ya kamar yanzu muƙinin muƙinin wannan daga ai asalinsa daga yaƙina ne ko kaga wannan wawun asalinsa shi kuma yawaya ne kaga sai ya zama muye ƙinin ke muye ƙinin sai ka mai da shi asali ko wane ne daga cikin rukunin nan dai sai ka duba ga menene asalin kalmar asalin kalmar kawai sai ka mai da ita kuma asali shi sa yace a wadun la asalin نعم saniyar lainan kulub shi Na'am.
na biyu da ya zama harafin lini kuliba da aka juya shi alal asali to yanzu wadudul asali kamar da shi kuma asalin nasa نعم kaga fa kimatan kaga نعم kimatan sayyar سير sai ka canja ta sai ta zama Kowai kowai mata mata.
in kai haka to sai ka dace sai a datar da kai
Na'am.
sai ka koma da shi asali to haka na duk waɗannan wanda muka yi magana kowane daga ciki kamar nagu tira ne sai ka ce nuyayi kaga alifin na asalin sa ne sai a ce nuye- nuyayi eh نعم وشذ في إيد uyayi نعم ya shirzanta a cikin idu idu asalin sa ayi al'audu ne ko tun da al'audu ne idu kaga me ya kamata a yi masa kenan me ya kamata a ce masa kenan
ويد uwaidu kenan ko نعم ya kamata a ce masa to amma kuma sai aka ce uyidu to wannan ya zo sabanin asali نعم to a ce haka wannan shazi ne
نعم idin ne sai aka ce uyidu نعم وهتم للجمع ko hutum
تو وهتم للجمع من ذا eh wa hutum ka ce an cika نعم da jam'i نعم da jam'i من ذا min za daga نعم wannan مات ulama abin da aka san shi aka san shi litas giri نعم
ka gane ko نعم idan wato abinda da can aka san shi na tasgiri ne to idan an zo wajen jam'i ma yanzu abin da za a yi shi kenan jam'in tasgiri kamar ya kuma koma ne babin da muka gama wannan asalin da muka ce za a koma idan da can abu yana harfulini ne sai ka duba ga to harfulini nan dama can asali shi ne ko ko a an canja shi ne aka masa ya ga wani abu ne sai نعم ka koma zuwa asalin sai ka mai da shi kamar yanzu irin wa'annan da muka yi magana to idan za ka yi gini kuma jam'i na takasiri kuma to daga wannan irin yadda kai tasirin daga nan kuma za ka gini jam'i shi ba an gane ko yanzu ka kaman babu ba mun ce buwai ba نعم yanzu za ka yi jam'i sai ka ce abuwa bu kaga asalin yana nan ka bar shi yadda yake نعم an gane ko Na'am.
kamar nagu a an ce nuyebu za ka ce ko to sai ka ce aliyahu san tasgiri ne amma in za ka yi jami'i yin ta kasiri eh na tasiri eh to sai ka masa irin wannan sai ka ɗauki shi a bisa yadda kai tasgirin abinda a ce za ya ce wa mutumin jam'i an cika ga jam'i min min za daga wannan ma ulima abinda aka san shi da tasgirin ga tasgirin nan to in za a zo za a jam'i shi ma dinnan shi ma wannan abin shi ma haka za a bar shi babu wani abin nan da za a babu wani canji da za a yi na'am na'am na'am wa alifus wa alifus saniyal mazidu eh alifi kuma a saniya wanda yake na biyu na'am yuj'alu al-mazidu wanda na'am yake abin daɗawa yuj'alu wawa ya ke koma wawuyin wawi na'am kazamal aslu fihi haka na abin da asali ma fi yi ja'alu haka sa aka jahilce shi yau kuma idan na biyun suna sai ya zama kuma ce wancan alifin da muka yi magana haza mun ce harfu lili ne idan an san asalinsa sai a koma a koma asali ko yau kuma sai ya zama cewa na biyun sunan sai wanda zaka wata zikirin sai ya zama alifi ne amma mazidi kaga wancan asali ne shine muka ce ga yanda zamu yi ko idan abin da ya zo din harfu lili din sai mu ce to menene asalinsa sai mu kirawo asalin sannan sai mu ce zikirin to idan kuma ya zama alifin yau kuma ba asali bane shi kansa alifi ne ya zo kuma ba asali bane mazidi ne ko kuma a'a ga alifin ya zo amma ana ja an jahilci cewa yalla alifin nan mazidi ne ko ba mazidi bane ana ganin wata kila yana a cikin asalin kalmar ne ko ko a'a mazi- ba mazidi bane an jahilce shi to shi ma duk hukunci da ya za ya ce shi alwawa sai ka musanya wannan alifin sai ya koma wawi na'am kaga kalam misali yanzu laribu laribu eh hakan za ka yi asalin sa sai ka koma luwairi abinda za ka yi kenan laribu sai ka ce luwairi saboda ka koma ka koma ka koma da asali ka koma wannan nan daga alifin wawu eh domin asalin laribu din nan ai alifin mazidi ne masidi ne ka gane na tunda mazidi ne kuma ka tabbatar mazidi ne domin wannan ai an tabbatar asalin fi'ilin daga laraba ne eh wannan laribu an san mazidi ne na tunda ka tabbatar mazidi ne kawai sai ka mai da shi wawu na'am yanzu za ka yi tasiri sai ka ce luwairi na'am gane?
kaman kaman amiru yawwa yawwa amiru ka ka ka- ka tabbatar wannan ne eh masidi ne mazidi ne to sai ka ce uwai Uwaimiru.
eh kawai sai ka mai da shi wannan na'am yawwa duk dai wanda yake ka tabbatar mazidi ne wannan tabbas Mm.
ƙari ne kawai sai ka mai da shi wawi na'am kuma in ka mai da shi wawi ma zaka je mu tafsirin shi ma haka zaka yi na'am zaka yi wannan da haka zaka yi kaga laribu ba loyi rubu bane kenan eh to in zaka mai da shi a wake da suna in zaka mai da shi Jam'i.
jami'i to shi ma dai wannan zaka mai da shi sai ka mai da shi irin wannan yanda yake din kaga me zaka ce kenan
sai zama laribu an ce luwai ribu sai zama lawaribu kenan na'am
jami'in eh sai zama lawaribu kenan eh fa'ali eh jami'in tafsir nasa ba na'am to shine to duk dai wannan abubuwan haka to kuma wanda ka zo wannan kaga an an tabbatar da asali ne ai an tabbatar kai masiji ne akwai wanda kuma to za a ga cewa shi ana hukuntan shi ne yana yana yana daga cikin asalin kalmar ne ko ko bai daga cikin kazamal aslu asalin fihi eh yawa shine kamar irin misali irin su aja aja na'am misali ko ajun sunan ka dauke sunan na'am irin hakorin giya kenan na'am ajun bil'ain ajun to shi wannan alifin kila yana cikin asalin kalmar ne an jahilta cewa yana cikin asalin kalmar ne ko kuma zidi ne shi na'am
tun da haka ne an an jahilci wannan abu to shi ma sai ka mai da shi sai ka koma sai ka ce waijin na'am waijin sai ka mai da shi ya koma waijin wawi na'am eh shi ma abin da zaka kenan alifin ne zai koma wawu eh dama alifin shi ake mai da shi wani
na'am mukammilul manqusa kasan za a mai da shi jami'i zai zama kenan a awajin kenan zai zama ko na yawa
mukammilul manqusa fi tasgiri ka cika wanda yake munkusi kuma ita tasgiri a cikin nan tasgiri yau kuma malam ko da yake munkusi ba yana nufin wanda mun karanta a- a baya ba kasan mun karanta munkusi shine can da yake magana kalmus da kiwar kalmus da bawar mustaki makare ba nan ko cewa duk wanda yake ya kare da ya shine munkusi ai ko wanda ya kare da alifi kuma shine munkusi ya dama abin da muka magana kenan na'am a can ana hau ka'ida abin da muka sani eh to anan mukusin da yake nufi shine wanda yake an shafe wa ba'alinsa an shafe ba'alinsa a nan wajen na'am akwai wani sunan wanda za a ga cewa yanzu yanda ake faɗansa inda za a koma asali ba haka to yake an shafe wani abu na'am kamar wanda muka karanta can farkon alfiya nan mun yi magana da can wani su kamar irin su damu a ga an ce damu asalin sa ko eh kamar idatu na'am a an ce bu ido ne eh irin su irin su irin su akwai wanda za a ga an shafe a farko can inda muke magana da can cewa a da ya kama da sa'amir da musulmi ba nan ai ba mun yi magana da kan wannan ba Mm.
cewa kullu izinin lafiyin ko kuzifa menene ko wuraren hauta ne ne wala mutu kasar wannan abubuwan da muka faɗa muka muka farfada to a cikin wannan abin ai duk mun kawo an san misalan misalan wasu daga ciki wanda suke sun fita daga cikin wannan sharadin to irin su yake magana a nan wajen Na'am.
yace to wannan mankusin ka cika shi duk tasgiri a cikin tasgiri abinda da can aka tauye masa idan sai ka dawo masa da shi Mm.
na min mu'annisin Eh, malam ya hawi gaira ta isalisan na muddin dai bai zama ya tara wani ta ba salisan a na ukunsa kama ai kama in ne Na'am.
kamar ma'in ne yau ruwa ne Mm.
sai aka ce kuma yau suna ne alami na wani Na'am.
aka ce ma'ul Na'am.
to kaga a ciki yanzu idan ka duba abin da gini kamar dama kamar dai muka mun faɗi mangusi da to shi mangusin kala kala ne Na'am.
imma ya zama mangusin ah, da muka faɗa cikin wannan ko ya zama da aka tauye shi ya koma harafi biyu ne Na'am.
kuma da aka tauye shi harafi biyu ne ya zama babu bashi da samu jaratun an tayi ne Na'am.
ko kuma ya zama a'a ya koma harafi biyun amma kuma multabi sun biya ne ya zama ya cuɗanya da da harafin ta yana da sa'uta ne tare Na'am.
da shi Na'am.
ka kala biyu kina suna yi Mm.
ko kuma sulasin ne shi kuma ya zama mujarradi ne ana tayi ya zama yau kuma sulasin ne ah, afwan dan uku ne amma mujarradin ana ya tsare ta gabaranta ba shi da ta Na'am.
to waɗannan dama su ne guda uku waɗanda suke man kosai wanda ake tawaye Na'am.
ko guda biyu ko ya zama harafi biyu ne ya koma harafi biyu bai da ta ko ya zama harafi biyu ne kuma ga ta a yanayi ko kuma ya zama harafi uku ne ba ta waɗannan su ne kashi uku Na'am.
to idan ya zama da cewa suna'i ne mutlaƙan mujarrad na an ta'in ne ko multaji zanda ne to abin da za ka yi masa kawai za ka yi tasiri sai ka dawo masa da abin da ka taɓa masa lada Na'am.
kamar yanzu dam dam sai a ce dumayyun Na'am.
dumayyun Na'am.
an gane ko Eh, ka ka dawo masa da abin da za ka ka kai masa kenan na'am.
ka kai kai kai masa zikirin kenan Mm.
an gane Wanda ko aka ɗauki.
yau ya ci dama yanzu ka dawo da ita sai ka ce domin yau Na'am.
ko kuma shifatu ne kaga wannan ai ya zama mujarrad ne ba shi da ta tare da shi ko kuma ya zama dan biyun ne amma kuma yana ta Na'am.
kamar shifatu dumbaran baki Na'am.
ka gane Mm.
kaga shifa hulila asalin Na'am.
sai ka ce shifai hafi Na'am.
sai ka dawo mata da haidin Na'am.
sai kuma ka koma dama awon fa'ilu dama maka magana ko Mm.
sai ya zama fa'ilu ne kaga mutum ya kan karata ta zama fa'ilu ne Mm.
to sai ka kawo masa wannan siga a wannan fa'ilu sai ya zama shufai hatu Na'am.
to shine abin da zaka yi kenan ka ka dawo masa dan biyu ne dama mujarradin arhana ko mutane zan yana da ta ko ba shi da ta jiji sai ka dawo masa da asalin dai abin da yake da shi Mm.
yawa abin da zaka yi kenan Na'am.
to wannan idan yi wannan kenan idan kuma ya zama da cewa sulasi ne asalin sa kamar yanzu irin isi idatu Na'am.
sulasi ne kuma multabisan asalin sa wi'idu Na'am.
to shi ma wannan yanzu sai ka dawo masa sai ka ce wa'aidatu sai ka dawo masa da asalin Na'am.
wa'aidatu Na'am.
ka ka da masa da asalinsa sannan kuma ya zama a wannan na fa'ilu ne kamar muka faɗa ko fa'ilu ce
Na'am.
na shi ne ya faɗa ya ce malam ya hau biyar ta isa lisan muddin ya zama da cewa na ukunsa bai tara wannan ta ba ina misali kamar ma'in kamar ma da muka yi magana yanzu a cikin ma'u aka ce yau sunan mutum ne ma'u ba Na'am.
in za ka yi sunan in za ka yi masa ah, tasgiri sai ka ce wai
Na'am.
mahu sai ka ce muwaihu Na'am.
kaga in haka ne ka kai masa tasgiri kenan ka dawo masa da da asalin su- ita mahu din yanzu an mai da shi an koma wannan kenan an koma asali kenan Na'am.
tunda yanzu asalin ma'un kamar yadda muka faɗa ah, da ma'u ne aka muka ce ko to Eh, yanzu kuma za ka masa tasgiri to sai ka ce muwaihu muwaihu ka ga ma'u ga alifi don dama alifin nan yanzu an canza shi ya koma wawi Rawi, na'am.
ko Na'am.
kamar yadda muka faɗa a baya ka ga za ka sa wawi kenan Mm.
to sai ka ce muwaihu Na'am.
muwaihu Na'am.
to shi ne abin da za ka yi tasgiri kenan
Shi ha'in.
wanda ka ƙara Eh, shi wannan ha'in da ka ƙara ka kawo- ka kawo shi ne asalinsa cewa dama ai malam ya hau ko kamar yadda hukunci tasgiri malam ya hau gairata ta italisa na'am.
kama'in idan ya zama yana zama bai tara wani wani ta ba in ka tashi za ka kawo masa sai ka kawo masa taɗin Na'am.
shi shi ne abin da yake magana Na'am.
da da ƙarshe sai ka zo ka masa ta kuma a ƙarshe yawwa to shine dalilin abin da yasa kenan a nan wajen shi ma'udin yanzu sai ka masa har ya ƙarshe kuma mu wai gudun na'am eh نعم نعم ومن بترخيم يسجر wanda ya zama ana masa tasgiri tarhimi نعم sai ka tafi اختفى asali, بالأسل sai ya zama isirin bil asali da asali نعم al'udaifi kamar udaifi ne a limi ilafa yana nufin mi ilafa ne yau kuma abin da yake nufi akwai daga cikin nau'i na tasgiri akwai abin da ake kira tasgiru tarhimi mun kan zama can tarhimi a ƙarshe a can babu mai tarhimi shine wanda za a yanke ƙarshen ƙarshen wannan ko a suna kamar su'adu a ce su'a kawai kaga shine tarhimi ko ko mun faɗa ko lokaci man yata zara harfa ko lokaci man lan yata zara lafa duk mun yi magana su waɗannan abubuwa to yau yana magana nan can yau tasgiri ne ake tasgiri tarhimi ne yau kuma na'am ake kiransa shi kuma shine ba za a yi masa tasgirin ba amma sai an yanke wani abu daga cikin zawa'idin da yake tare da su sai ka duba ka shi asalin sunan da waye da waye za'idi a cikin su wanda suke za'idi a cikin su sai ka cire su in ka cire sannan sai ka tasgirin
na'am to wannan shi ake kira tasgir tarhimi sai ka dauki awoyinka na tasgiri ko ku ai ilu ai fu ko ku ailu ko ko kuma fu ai ilu dama su ne awoyin awoyin da kake yi ko sai ka ɗauki waɗannan ya danganta idan ɗan sulasi ne idan misali ka cire duk za'idan sai ka ga ya koma ɗan uku sai ka ce ko a ilo idan kuma da ka cire duk za'idan sai ka ga ya koma ɗan hudu ka ga ya koma ko a ilo kenan to sai ka masa awo kuma a masa awon waɗannan daga ciki kamar misali yanzu a a wanda ya magana yanzu ya wanda ya misali ya ce ɗai kaga asalin wajen mai ɗafu ne mai ɗafu na'am mai ɗafu to in ka duba wannan mimin za'ida ce to sai ka ce bari ka cire ta na'am ka san ka cire ta ka ga zai zama kamar a dafa kenan na'am a ya zama sulati ne kenan a ga zama ku ailu kenan na'am ka ga me ya kamata a ce sai a ce wa ɗaiku udaifu na'am yau to shine abin da yake magana kamar misali yanzu idan misali hamidu ne na'am hamidu ne ka ga a ciki ya san alifin da shi ne za'idi na'am ka ga sai ka ce kumaidu na'am
haka na idan hamdanu ma shi ma in ka cire wannan alifi da nu'aran ali kuma hamdun kenan ko shi ma sai ka ce humaidun ne shi ma ko mahamudu ne ma mahamudu shi ma idan ka dauka ai shi ma kaga akwai mimi ta farko akwai wawi kuma zaidai shi ma zai koma hamdun ne sai ka ce humaidu shi ma kowane daga cikin waɗannan kowane daga ciki dukkanin su in ka koma asalin su za ka ga dukkanin su ko ahmadu ma shi ma ahmadu in ka dauki alifin shi ma dai humaidun zai koma sai ka duk waɗannan suna kowanne su daga cikin tasgirin su duk gaba ɗayan su humaidu humaidu na'am kowanne daga ciki a nan ne ma yake bayani yake cewa kamar misali shi siba wuri an ji shi ya yi tasgiri na ibrahimu da isma'ilu Ah.
shi ma ya duba ya gani ya aka cire waɗanda suke za'idan Za'idai.
alifi na farko kowanne daga ciki za'idi ne aka cire na aka cire ya da za'ida ce sannan mimi a wajen ibrahimu sannan lami a wajen isma'ilu sauran haka sai ya zama sunan ya zama buraihan shi ne tasgirin ibrahimu na'am sumai'an shi ne tasirin ismail na'am amma wannan baki ya ce bane wala ba sa ne an ji sai bai ya faɗi wannan saboda haka sai a rige shi ne tasirin in ka ce buraihan dan karamin ibrahim kenan ko sumai'an dan karamin ismail kenan eh
نعم نعم مؤ- buraihan ko buraihan ko sumai'an نعم من مؤنث عارف ka ce نعم من مؤنث yanzu ga ga misali yanzu mai dan hudu ka haka man kirdasu kirdasu na'am kaga sai ka duba a gani wani ne daga ciki kaga alifin nan shine shine za'ili a ciki eh kaga sai ya zama ko a ilin kenan Na'am.
ko ra'idin su kwarai da su tunda guda ba yi ne na'am ko uskurun kaga wawun nan shine za'idi eh shi ma sai a ce kusai firo kaga zan ko a yi kenan duk dai haka za a yi musu kowane daga ciki in ka duba duk sai ka cire za'idan in ka cire za'idan sai ka gani ko da da ya kare da dan uku ne ko dan hudu dan hudu dan uku ne ko a yilo in kuma dan dan hudu ne ko a yilo ai afwan ko Ko a a yilo yilo, dan uku ne ko a yilo.
wannan kuma dan hudu ne kuma ko a yilo na'am sai kai masa kawai kamar yanzu hubla in kuma akwai mace in akwai mace ce sai ka kara mata ta a ƙarshe dama wannan ka riga ka sani yawwa kamar yanzu hubla mace mai ciki kaga ka cire alifin ƙarshe shine dama za ki kaga sai zama ubayyana ubailatu yawwa za ka kara
نعم kamar sauda'a ka ce su waje na'am shi ne ku ji waɗannan abubuwa آه، أنا شو كربا عشان بفتانيش ما سكرت watin bitar ta nisi ma ka garta min نعم ma'an nasin aran sulasi yin kasin نعم malam ya kun bita yura za lamsi kashe jarin wa bakarar wa hamsi wa shirka tarkun duna lafsin wa nazar la haƙuta fi fi ma zulasiyan kasar
Na'am.
wacin Wacin bitan bitar tanisi.
matar garta Na'am.
ka cika da tattanisi abin da kai tasgiri Min mu'annasin.
daga wanda yake ma'annasi ne Harin wanda yake matsaraici sulasiyin a sulasiyin wanda yake sulasi dan uku ne kuma wato kasin.
shi matsaraici ne gabarin ta ba shi da sake nan Mm.
kuma sulasiyin dan uku ne ka sinnu Na'am.
kamar sinnu Na'am.
sinnu shekara Na'am.
abinda za ka cika sai ka cika da sawa wato abinda yake nufi idan dai ka samu sulasi sulasin kuma wanda yake mu'allaf- mu'annasi Mm.
sannan mawazinci gabarin alama da tanisi ba shi da tanisi Mm.
a to abin da za ka yi sai ka san masa da taɗin yanzu sai ka sa masa taɗin lokacin amma idan ka sa taɗin ya zama tar in ka sa mata ka amince da rikici ba zai zama ya rikita da kuma wani sunan ba Na'am.
ka gane ko to Mm.
in haka ne yanzu sai ka yi sai ka yi masa irin wannan kamar yanzu misali sunnu ne sai ka ce sunai latu Na.
sunai latu Na'am.
ka ka sa masa ta Mm.
sunnun din nan kaga sulasi ne Mm.
ba shi da tattanisi Mm.
don za ka masa tasgiri tunda matsalaci ne gaban tattalin kuma sulasi ne kuma sulasi ne sai ka ce masu suna yi natu Na'am.
sinu Mm.
suna yi natu amma ta dinnan kana kara ta ne malam ya kumbi ta yura zalafsi Na'am.
muddin da ba a ga- ba a ganin sa zalafsi ma abocin rikici ne fita da ta muddin da shi wannan idan ka kara masa dinnan ka kara masa yanzu kuma ta zai zama da cewa ya rikita da wani Mhm.
don haka ne ba za ka sa mata din ba na Na'am.
misali kashe jarin wa bakare Hamsin.
ko hamsi da biyar duk wannan kowane daga ciki ba dama ka ce masa shujairatu ko bukairatu ko humaisatu Na'am.
ba ka ce masa haka ba Ah.
sai dai ka ce shujairun bukairun da humaisu Ah.
ba ta Ah.
domin a nan wajen idan ka sa masa ta to zai zama ya yi rikici za a ɗauka cewa wannan taɗinan da ka sa kamar da kace shajaratin ko kuma bukairatu to kuma idan yanzu shajaratu ce fa wadda kuma kake son ka sawa ga adadi muskuri kuma a gane Na'am.
adadi muskuri ba mu ce ana zama sa ta ta ba ko kuma wani a zama sa Eh.
kamar yanzu humai satu Na'am.
to idan kace zaka sa masa wannan ta adadi muskuri ai sai a ɗauka an kace humai satu daga hamsatu ne Na'am.
ba daga hamsu bane Haka.
ka kuma ya zama zai rikice maka da kuma lokacin da kake son za ka yi adadi mai kuri na namiji to shi sa a nan wajen dole sai dai ka bar shi a kuma yi sunduna ba da maka sa mata an gane ya ko Mm.
sai dai ka ce umai sun ba za ka ce umai sutu Na'am.
domin ka zai rikice maka da hamsatu wanda kuma hamsatu ɗin adadi ne na mai kuri Na'am.
mun ba rama cewa idan namiji ne za a sa ana sa mata ko Mm.
wace kuma a cire mata Na'am.
to shi za a nan wajen sai ka ce umai su an san mace kake nufi an gane ya ko Na'am.
ba ka sa ta ɗin ba Mm.
domin kana sa ta za a ce namiji adadin mutum mutum namiji kake da Na'am.
Washe ga tarkun.
barin nan ya shagalta Na'am.
yau kuma yanzu gashi ba mun ce sai idan an amince da rikin an amince idan ya zama ba a amince da rikici ba ana ganin akwai rikici sai a cire ta ko Eh.
to idan kuma kaga an an amince da rikici kaga sai a batta kenan ko Mm.
to yau kuma gashi an amince da rikicin an tabbatar cewa ba za a samu rikici ba aka sa ta ɗin, kuma sai aka kisa ta ɗin. to irin wannan barin shazim in kaga an zo da shi Na'am.
an gane ko Na'am.
Na'am.
duk inda za a zo da shi irin wannan kamar misali yanzu zahudun Zau- zaudun rakumi daga biyar zuwa sama shine zaudun ko harbun na yaki ko kausun na baka ko na alo na takalmi yanzu kowane daga cikin waɗannan in ka ce zuwaidun huraibun uwaisun nu'ailun kowanne daga cikin nan wajen in ka gada ma ka iya sa masa na alatu ne ya mace na mutu ne takalmi mace ne a wata ne ba ai kamata ya kace no ai lato amma sai kuma baka shiga sa baka sa tadin ba bayan kuma ka amince da rikici cewa ko da ka sa din ma ba rikici za a iya ganewa mace ne Na'am.
amma kuma sai kake sa tadin to wannan barin ya shirganta Mm.
Na'am.
a ce an bar shi haka din duk da ba rikicin kuma a kisa Na'am. A haƙun.
wannan dara lahaquta da shigar da ta ya zama najiri fi ma zulasiyan lafiyan kasa.
a cikin abin da ya zama ya yawaici uku wato ya zama ya fi dan uku kenan Na'am.
yau kuma ka riskar da ta a cikin abin da ya ƙara a bisa harafi guda uku Mm.
kamar misali irin su kwaddamu kuddamu ko wara'u ka gane to irin waɗannan ka sa musu ta shi kuma shazili na'am
ka gane kamar kuddamu ai ko wara'u sai ka ce wura ya atu wura ya atu Mm.
wara'a kenan ya karama wara'a kenan eh ko kuddam ko kuddamu sai ka ce kudai dimatu kudai dimatu na'am domin kuddamu ai kaga harafi guda hudu ne kenan ko Mm.
kaga ya zama ko ai ilu kenan ko to kuma har ila yau ga wannan jin da kai kaga ya zama ko ai ilu kenan Mm. na'am maimakon ko ai ilu Mm.
yawa to shine to kai haka wannan shirri ne shi kuma shi ma nadiri ne shi ma na'am wanda shi kuma kaga tunda ya kai dan ya fice dan hudu Mm.
ya wuce kai uku ya kai hudu daga abin da ya sama ka sa masa ka sa masa kashi kuma shi kuma nadiri ne shi eh na'am wa sagaru shuhu na'am to shi zan allazi allati wa zama zama alfar'i al-furu'i biha tawati na'am shi kuma an yi tasgiri malamai sun yi tasgirin da shazzi sun yi tasgirin allazi ko allati a ce allazayya ko allatayya Na'am.
waza na'am zane a ce zayya na'am tasgirinta ma alfuru ma alfuru'i min ha tare da rasanta min ha ta shine rasanta kamar irin ta wace zani kenan da tani Jam- halin ta sun yana da ko kuma halin jami'i kamar allazu allazina ko na'am ko kuma su ma su ma a ce a a ce a ce a ce za a yi musu tasgiri kaga allazu yura kenan ko na'am da daidai irin waɗannan abubuwan Na'am.
to shi ma wannan din da ya yaƙi ko kuma allati a ce allatayya Mm.
eh to duk waɗannan haka na ta ita ma ta a ce tayya ko ti shi ma a ce tiya ne Na'am.
shi ma waɗannan duk waɗannan kowane shazi ne a masu tasgiri waɗannan
na'am
alhamdulillah